أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
ya yi wa nasu ya ku mutane to ku wa'annan mutane ka ja ku mawizatun min rabbikum wa'azi ya zo gare ku daga ubangijinku Allah wa shifa'un da waraka lima fi suduri ga abin da yake cikin girji wato an shirya da mu ga abin da zai amfane mu na kyawawan aiki ya tsawatar da mu gaban abin da zai cuce mu na munanan aiki wahudar shirya ya zo muku daga bata shi alkur'ani shirya ne daga bata kuma wa rahamatu rahama ne shi alkur'ani shirya ne daga bata rahama ne ga muminai ilil muminina rahama ne ga muminai shirya ne rahama ne wato almana al'adar ƙulani ƙulani mai tunatar da mutane ne mai musu wazi kuma shi waraka ne daga cutar zuci kaman keta kaman hasada kaman kiyayya kaman kulle-kulle fasidi munanan tunani to alƙulani haka yake haske ne ake jefa cikin zuciyar mutumin kamili da shi suke rabe tsakanin gaskiya da karya to a wannan aya da muka karanta akwai shari'a akwai ɗariƙa akwai hakika shari'a shine allah ya nuni ma'izatun mirabkun wa'azi ya zo muku daga ubangijinku shi ne shari'a shi ne tsarkakan zahirin mutum ya yi kuma nuni ga dariga shi ne waraka ga abin da ke zuciya shi dama dariga haskake zuciya ke yi ka rabu da dukkan kulle-kulle a cikin zuciya kuma ya nuni ga hakika hudan wa rahman shirya ne da rahama wannan nuni ne ga hakika shi ne wanda in ka bi zai kai ka ga tajalli na haske mai haske zuciya zai haskaka muka zuciyarka wanda da shi za ka riga ganin abubuwa duka akan yadda take a gaskiyarta ita ne hakika to a wannan lokacin ne bawan Allah zai ka kowane bautan Allah ya dace ya yi kuma ya fi kusaci ga Ubangijinsa kamar da ubangijinsa ma ce yana kusa da shi wajen sani da zauki a hakikan kenan shifa'ul masu duru to hakika shi ne umfanin ɗariƙa ɗariƙa ba ya tabbata sai da hakika wato sai ka tabbatar da allah ɗaya ne kana bauta masa akan kana so shi ne shi ne ɗariƙa to kuma hakika ba ta yiwa sai da shari'a shari'a shi ne wanda ya ce ya arkun mawizatu wato sai wa'azi ya zo maka a koyaushe ita shari'a tana shiryar da kai ne ga hanyar tsoron Allah ta kai ka ga hakika ga hakika ga hakika ta kai ga shari'a ga ɗariƙa kuma ya kai ga shari'a wanda rikicin tauridi ne to kawai zalika a kun ka gaya wa mutane o ito jira قل ندفع بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
kul ka gaya wa mutane bi faulila saboda baiwan Allah da ya musu na musulunci wa bi rahmati da rahamansa da ya aiko musu da alkur'ani malamai sun ce ka ce bi faulila da falalan Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam rahaman Allah kuma shine alkur'ani to wa bi zalika saboda abu biyun nan samun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙur'ani to falamrahu su yi mun farin ciki hairin ya fi musu min ma yi ma'amuna gaban da duk suke tara ya fi samun wayana abu ya fi dukkan abin da kake ake tarawa na duniya samun manzon Allah sallallahu sallama shi ne arziki na har abada da alƙur'ani an na manisa biya su sifati mutakaddimati wanda ya sifantu da wayannan sifofi da suka gabata shine mau'izatu wa'azi shine muka ce shine shari'a wa hudan shari'a kuma shine daga wata shi shine dariqa wa rahmatun rahama kuma ita ce hakika to kuma na biyu hudunsu da falalan Allah shine annabin Allah da ya aiko mana wa rahmati da rahman Allah shine Qur'ani da Allah ba mu abu biyar din nan kaga tauhidi ya cika to saboda haka mutum su yayi munna shine da in Allah ya samun wannan ya fi duk wani abin da zaka tara shine mutum ya an yabraha yayi farin ciki ya gode ma Allah kan abin da Allah ne imta shi da shi mu musulmai Allah ne ta da wani abu da yadda muka faɗa ko waya judu har sai ya kyautar da ransa da jikinsa a cikin hidiman bautan Allah ba zai lalace cikin bautan Allah ba zai jinkiri ba wanda Allah ya jefa haskensa cikin zuciyarsa ya sanya soyayyansa da soyayyan annabinsa to wajibi ne a kansa ya ƙara jikin wannan jikin da ya bashi a cikin bautan Allah don ya cika wannan haske Allah mana haka ya ƙara kuma munna kuma ya ƙara soyayya shi ne abinda aka fasa da cewa har ma yi ma'una ya fi dukkan abin da muke tarawa muje قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرا- حراما وحلالا قل الله عزل لكم وأن على الله تفترون Kulalaikum ka ce musu ku bani labari, ma an zan lawa abin da ya saukar muku, ma'ana abin da ya halitta lakum gare ku, min rizkin na arziki, ya halitta muku arziki. Faji hajji kuma kuka sanya minhu daga cikin Allah a- a- arzikin Allah da ya baku, kuka sanya harama haram wa halalan da halal. wato kaman bahira da sa'iba da mushi Allah ya ba ku su bahira dabba ne da sa'iba ma dabba ne rakuma to to idan sai suka ce wannan bahira ko wannan sa'iba wai haram ne gare su ga matayensu amma za su ci maza za su ci Allah ya ce to ƙulillahu Allah ne a zai raku ya muku izini a kan wannan ku haramta wani abu da Allah ya halarta ku haramta halarta kuma abin da ya haramta Allah ne muku izini wannan am ko kuma alallah ta taluka ma Allah kuke ƙarya ma'ana ƙarya suke ma Allah abinda Allah bai danganta shi ba bai bahira ba bai sai ba ba mhm, babu hamu duk babu su dabbobi guda biyar muje وما ذنب الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون to Allah ya ce abin da ya ba mu na arziki aka sa halal da haram haram ɗin bai haramta ba halal din ko bai halarta ba ku faɗi wannan ya ce to ku ba shi labari wannan haramcin kai na zo muku ko ƙarya kuke ma Allah ƙarya suke ma Allah suna danganta abu ga Allah wanda bai ce ba to Allah ya ce to ma wa ma zannu lazina yaftaruna to me zaton wayanda su zai kara kaga alkaziba ƙarya Allah ga Allah me suke zato da Allah suna zaton za su yi ma Allah ƙarya ya tafi a banza zai tafi a banza yau malgaya mutanen tashin kyama suna zato annabin su layu hasabu na ba za a musu hisabi ba kan ƙaryar da suka danganta shi ga Allah ma'ala Allah zai tambaye su in kuma ya tambaye su zai musu hukuma don ba shi yake musu su yi wannan ba bai halatta musu haram ba bai halatta muku haram ba bai haramta musu halal ba inna la Allah la zufaunin mai yawan baiwa ne alal nasu kan mutane tun da yake musu jinkiri in sun same shi kuma ya nimta a gansu da abin da suke zo walakin na aksar nasu sai dai yawancin mutane kafirai la shi kuma ba su godiya ba su gode ma Allah ba su yi ma Allah godiya ai la ya su nuna ba ba su juyar da neman Allah kan gun da ya dace kamar su yi sadaka su yi zakka su yi ayyuka na alheri a wannan lokacin wannan neman ba za ta amfani su ba sai in ni'ima ka hada shi da imani da godiya ma Allah amma idan niman da Allah baka kar sa imani kar sa godiya ma Allah to niman sai ya zama maka hukuma don zai Allah zai ji irama yawa walaki shi saboda haka yake cewa yawancin mutane ba su godiya ma'ana kaɗan daga mutane ne masu gode ma Allah amma yawancin mutane ba su gode Allah niman da ya musu saboda haka Allah ya ce wa qalilun min ibadiy shakuru a kaɗan ne a cikin bayina mai godiya wanda Allah ba zai ba shi nima ya gode ma Allah akwai amma kaɗan ne Allah ka samu gode nima وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن- إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعلم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
wa ma ta kunu ba ku zamowa ko kuma ba ka zamowa kai annabi cikin wani shi shani cikin kowane shani cikin kowane al'amari wa ma ta ba ku karanta minu na shanin minu alkur'ani na alkur'ani da aka saukar da shi gare ku wala ta manuna ba ku aikata min amalin wani aiki wa ana nan kuma ana zance da amman- um- al'umma annabi ne ba ku aikata wani aiki illa kunna sai mun zamo shuhudan masu saida laikun kanku shuhudu shine wanda kamar yadda Allah ke ce wa man shahida minkum shahra samiyahu fal yasmu wanda wata ya ya- ya halarci watan azumi ko ya gani ko bai gani man gani ya halarci shi to saboda haka shuhudu duk abin da kake yi kana tare da Allah shi ne rakibinka shi yake gadi da kansa bayan ya sa maka wasu masu gadi to ba ku halattar wani abu ko mai kyau ko mai muni sai Allah yana shi ne mai shaida saboda haka wannan aya abin zo ne mutum ya tuna istamiluna lokacin da kuke kusawa fi cikin aikin lokacin da kake shiga aikin aikin nan na haram ne aikin nan na halal ne Allah shi da kansa ne sai da wa ma ya zuba min rabbika an rabbika min misal kaman gwargwadon zarrata kwayan zara wa ma ya zo baya gagara an rabbika ga ubangijinsa aikin ka dan kankani ko babba bai gagaran Allah ya sani fil ardi a ƙasa ne wala fi sama ya ko a cikin sama wala zagara ko mafi kasawa daga ƙwayan zara ba ku yi sai Allah shi ne yake halartar ku shi ne shahidi wala akbara ko babban abu ba ku yin su sai Allah shi ne shahidi a kanku mai saida ya saida ya gani ya ji illa fi kitabin sai abin kuma yana rubutu littafin muhimmin bayyananne an ruba tashi a launin mahuzu in kun je za ku sami abin wanda kai ne ka aikata ko a sama sa'irin maujar dukkan wato sauran halittu ya faɗi cewa bar hannu ko da yake ya fassara da zumin sama sama da ƙasa domin talikai abin da su suke gani shine sama da ƙasa ka san yan alam akwai kashi uku alamun mulki da alamun malakutu da alamun jabaruti abinda muke gani a ƙasar nan duka da abinda ƙasa ta tara da abinda ya bayyana malamu a sama muke gani to shi ne ake ce masa alamun malakutu abinda kuma ba mu gani a sama kaman sama kaman al'arshi kaman kursiyu kamar mala'iku to wannan shi ne a alamun malakutu kenan kamar abin da yake asiri ne na Allah shi ya sani kowa bai sani ba ko mala'iku ba sani ba ko annaba bai san da su ba wannan shi ne ake ce masa alamul asirari kashi kunne akwai alamul izzati shi ne wanda Allah ya zaɓi kansa da shi shi kaɗai ya sani shi ne bai sanar ma wani mala'iko ko annabi ko wani ba to wannan ana ce masa adamul izzati shi ne sifan allah zatin allah to dukan wayannan abubuwa alamul malakuti da alamul mulki da alamul malakuti da alamul jabaruti da alamul sirri da alamul izi wannan allah shi duk abin da ake a ciki Allah ya sani ba abin da Allah bai sani balle abin da muke gani shine alamul mulki muke gani a ƙasa to Allah ya san shi to inna huwa lawul mahfuz kuma yana rubuce a lawul mahfuz duka wannan tauhidi Allah ce bake mu ala na madalla inna auliya la ka san waliyan Allah masowan Allah su la khawfun babu tsoro alaihim kansu a rayuwarsu na duniya da barinsu duniya wala mu ya zanuna su kuma ba za su yi bakin ciki a lahira ba in sun koma lahira ba za su bakin ciki ba suwa waliyan Allah shi ne kamar wani ya ce ai ban san su ba shi ne Allah ce to su ne allazina amanu wanda suka yi imani wa kanu su zama ya taguna suna kiyaye Allah suna bin umarninsa da hannunsa to ka ji waliyan Allah kenan alwaliyu jam'u waliyin milan walayi wa huwa al-izzu wan nasu shine wato wanda Allah ya girmama shi ya taimake shi an gaya musu aka domin su ne Allah yake taimakon su a kowane hali su ba su kwarai cikin wani abu sai kusacin Allah shi ne waliyu to bi kulli ma amkanahu da dukkan abin da ya same shi zai hidima ma Allah ne da jiransa da jikinsa da dukiyar da ya sama duniya duk na Allah ne to saboda haka Allah kuma ya jibinci girmama shi ya ba shi kyauta ya huro masa rama babu wani abin da zai gagari shi to lokacin da ya jibinci aikin Allah ya bi Allah ya gode ma neman Allah ya yarda da nafahatun na Allah shi ne asiri to shi ne waliyi saboda haka in yayi haka to duk komai na duniya ma zai bauta masa don Allah ya ce a hadisin kudusiya ya duniya man hadama ni faqdimihi ke duniya wanda ya hidima na yana aiki na kawai to ki bauta masa wanda kuma shi bai bauta mini ba ya damu da bautan duniya to ki bautar da shi ke duniya to saboda haka wali ya zama shi ne mutumin da ya juyar da sha'aninsa duk cikin bin ubangijinsa wanda shi ne ake ce masa waliyin Allah wanda duk hidimansa ya juyar a bautan Allah to wannan shi ne wali mutane sun ce babu wali waliyai kuma kowane lokaci suna akwai waliyan kashi-kashi akwai rijalun gaibi akwai buda zawo akwai ruje bawo akwai suna hawo akwai gautu kowane lokaci kiftawan allah ɗaya bayi a duniya su wayannan rijalun gaibin nan su 313 su ne kusocin duniya kowane lokaci matukan guda ne yanar suna nan idan ɗayansu ya mutu yanzu sai allah ya naɗo wani abun cikin wani wani bayan allah na gaske haka kuma budalawo su ma suna nan su arba'in ne su ne allah ya kafa duniyan da su idan ɗaya ya mutu sai a ɗauko wani daga rijalun gaibi a ce da shi gaba sai zama budalawo akwai autadu to haka suke har a zo to su ne suke rike da wannan duniya albarkansu muke ci su ne Allah yake kiyaye mu saboda su Allah ka taimake mu to shi ne idan mutum ya kaba bautan Allah sai Allah ba shi haske da sirri don annabi ya ce a hadisin kudusi annabi ya ce Allah ya ce man taqarraba minni shibran taqarrabtu ilayhi ba'an wa man taqarraba minni ba'an taqarrabtu ilayhi zira'an wa man taqarraba ni zira'an taqarrabtu ilayhi wa man ja'ani wa man ja'ani wa man ja'ani musiran ataitu har walata idan ka nemi kusacin Allah da birdan Allah ɗani ɗaya haka to Allah ko zai kusace ka sami guda in ka kusace Allah sami guda zai kusace ka ƙirji guda in ka zo ga Allah kana da sauri wato bautan Allah da sauri to shi ne zuwa ga Allah ba wai ka to kana bautan Allah da sauri Allah kuma Allah kuma sai ya zo maka da saurin da ya fi naka kamar yadda ke a cikin sha'anin wali an tambayi annabi menene alaman wali shi ne annabi ce su ne wanda in an gansu sai a tuna Allah ko kan ana aikin banza in ya zo gungu dole a bari a nitsu a tuna Allah shi ne hasken marifa yake bayyana zuciyarsu da zahirinsu shi ne wanda Allah ke ce si mahun fi wujuhim minasar sujudi a duniya ko ma a lahira alamansu shi ne yake fuskarsu wato daga goshin hasken goshinsu na ibada na ibada an gaya mana yadda za mu iya gane wani abubakar da mu ya ce waliyan allah su ne allah ya jibinci shiryar da su ya jibinci su kuma suka jibinci tsayawa da haƙƙin allah na ubudiya suna bauta ma allah to su ne waliyan allah to waliyu waliyu minar wala'i daga jibinta ne shi ne kusaci waliyin Allah shi ne makusacin Allah wanda Allah ya taimake shi shi ne yake ke kusata ilallahi ga Allah da abin da Allah ya farta shi idan ka zo ma Allah da abin da ya farta maka kana aikata wannan salloli da wannan azumi da zakka da aikin haji da to kana yin su ka shagalta da wannan to shi kenan sai Allah ya sa zuciyanka duka ta yi dulmiya cikin hasken bautan Allah ka san ka sa ɗaukakan Allah shine jalalan Allah idan ya ga dalili na ikon Allah in ya gani ya in ya ga dalili ya ga ikon Allah idan ya ji ya ayan Allah ya ya ji da jiyarwa na Allah idan ya yi furuci zai yi magana ya yi da yabon Allah idan ya motsa idan zai ya to motsinsa duk cikin bauta Allah ne idan ya yi ƙoƙari ƙoƙarinsa cikin abin da Allah zai dane lafiyar arzikin baya yanke arzikin Allah kullum yana ambaton Allah a kowane hali nasa a zuciyarsa baya ganin wani Allah to wannan shine sifofin waliyi a takaice idan bawan Allah ya zama haka to Allah ya zama masoyinsa mai taimakonsa mai taimakonsa shi ne Allah waliyu lazina amanu a cikin bakara Allah shi ne masoyin masu imani in ka zama haka an rawato da ibn malik al-ashari yace yace na zamo wata bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce sai annabi ya ce Allah yana da waɗansu bayi su ba annaba ba ne su ba masu mutuwar shahada ba ne amma ran tashin kiyama wa annabawa ma da masu mutuwar shahada suna bukatan gunsu saboda kusacinsu da Allah ran tashin kiyama ya ce a cikin gun akwai wani balarabin gauye da ya ji annabi ya faɗi haka sai ya durkusa ya kafa gwiwarsa a gaban annabi ya jefa hannunsa ƙasa ya ce annabi su waye wayannan su fanta mana su ba annaba ba ba shahidai ba amma har annaba suna neman darajarsu suna yace to wannan mutanen ba a gude suke ba a garuruka ne daban-daban tsakaninsu babu wani zumunta tota amma suna sadar da zumunci babu wani kayan duniya da suke juya wannan ya bai wannan amma suna son junansu suna so soyayya saboda Allah Allah zai sa fuskansu haske ya sanya musu mimbari kujeru na luluri a gaban Allah ranar da tashi kiyama lokacin da mutane suke firgita su wa'annan ba su firgita lokacin da ake tsoro su wa'annan mutane ba su tsoro su suka yi su ne waliyan Allah an ran lokacin na umar dan khattab yace yace Allah yana da bayi ba annaba ba ba masu shahada ba kamar yadda annabi ya fi sumanta su amma da annaba da masu mutuwan shahada za su yi burin matsayinsu ran tashin kiyama su ba annaba ba ba masu mutuwan shahada ba amma annaba da masu mutuwan shahada za su yi burinsu ran tashin kiyama shi ne aka ce to su waye wannan shi ne ce masoyan juna saboda Allah masu jiratan juna saboda Allah masu soyayyar su dai sun haɗu kan bautan Allah ne Allah ya sa mu zama haka kan mutum yanzu ya aka wanda ka saba shi wannan saboda albarkar karatun Qur'ani ko kuna sallah kullum ko soyayya ce da tsakanin tsakaninku ba don komai ba ba kudi yake shi da shi ba ba komai ba yana son Allah ne kullum kai ma kana son Allah ya zama a kan haka kake son sa to wayannan mutane su ma auliya ulahi ne ran tashin kiyama ba da su yi bakin ciki ba muje لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو القول العظيم
Allah ya ce suna da albishir fil hayati duniya rayukan duniya suna da, da, da, da albishir an fassara wannan albishir shine mafarki na kirki wanda mutum ya gani ko aka gani masa albishir ne wabi lahirata kuma a lahira a lahira suna da albi- suna, suna da albishir shine ne abinda za su gamu da shi a gun Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan bawa ya zama yana da kirki in a ya ce ya in ka ga mutum yana aikata alheri kullum mutane suka gode suka suka- suna gode masa aka tambaye shi me kudin mutumin yana da kirki yana aikin Allah har ana gode masa ya gani ya ce to wannan ma albishir ne gaggawa albishir na lahira aikin Allah ke ba na shari ba ba aikin duniya ba kuma ake gode masa kai saboda haka manzon Allah ya ce idan Allah ya so mutum sai ya kira jibrilu ya ce jibrilu ni ina son wani dan wani Allah ka- kamar wannan wannan baiwa sai ya so shi shi kenan sai jibrilu shi ma ya so shi sannan sai jibrilu ya yi kuwa a cikin sammai na malaku Muta- mala- ya jama'a malaku Allah yana son wane dan wane da sunayensa masu kyau kuma ku so shi sai so shi so sai a saka masa kabuli a sama da kasa bayan Allah duk a sama da kasa suna son sa Allah kamar na maka Mhm. to suna da albishir a rayukan duniya suna da kuma mene a lahira ma suna da shi a lahira ma suna da shi a duniya ma suna da shi na duniyan da na- na duniyan kaji Allah ne zai ce ma jibrilu ni ina son wani dan wani ka so shi sai jibrilu ya so shi sai ya kira cikin sammai a so shi kuma a lahiran shi ne yadda Allah ke ce yau ma taral muminina والمؤمنات يسعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذا- فيها- من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم to albishin lillahi yana kenan ya ce muminai maza da muminai mata ka tuna ranar da haskensu zai rika tafiya a gabansu shi ne ranar tashin kiyama gudun ya yi baki su haske yana tafiya a gabansu kamar totila yana bin haskensa sai a ce albishirinku yau din nan ku aljanna ne wanda koramai hudu ke karkashinta za ku shiga cikinta Allah ce to annabi ya ce Allah ya ce wannan shine baiwa babba to amma shi wannan abu dai shine kallazimci bautan Allah ba a yi ba a yanke bautan Allah in ka shekara dubu kana bautan Allah in ka bari abinda ka yi asara rafi abinda ka samu saboda haka bautan Allah ana yi ne har a mutu ba wai ana yi ne don a nan duniya a samu wani abu ba a'a ba haka ba ne nan duniya bata isa Allah ya saka maka ba misali an ce aljanna kuna jin yawan gidajen yawan matayen yawan ni'imomin idan Allah zai ba ka a nan duniya to ina abin da za za bayan ita an ce a gidan gidan mumini da aljanna ta fi wannan duniya to in an ce za a baka ina gunda za a je maka babu bautan Allah aka yi ne sai sai mutum ya mutu ya samu yawa kaddara yanzu mu ce in kai abu kaza za a baka jirgin sama guda goma a misali bane na duniya kai kuma kana zaune a bauchi ina gunda za ka maka jirgin goma a aje akwai to saboda haka kayan duniyar lahira ana faɗa ne don mu yi imani don mu lazimta amma ba gunda za a ba mu bane saboda haka ne ba wai yadda ake zato kamar wasu wanda suke cewa bai in kana nafila ko kana dariƙa ko nan wai me ka samu ai ba duk abin da yake daraja babu kamar musulunci yanzu musulmi me ya samu a duniya babu kafin duk abin samu ya kafiri ya samu ramaniya ne kafiri ma ya fi ka wadata ya fi ka lafiya to amma abin da za ka samu yana lahira ne a gun Allah shi ya san gun da zai baka Allah ka bamu to shi ne ta muje la tabdila babu canji li kalimatin la ga kalmomin Allah babu sabani da alkawarin Allah zalika wannan abun ambato huwa al-fawzul azim shine rabo babba shine babban rabo Allah ka bamu
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم wala yuzin da kaunin falin mutane kalkale ba ta maka rai annabi falin mutane kale ba ta maka rai sun ce lasta mursalan kai ba manzo ba ne kuma wa gairu haka waninsa mai bin annabi ma kada wani abu in kana yi ya bata maka rai domin duk mai faɗan abu a kanka ba zai iya cutar da kai ba innal izzata ka san girma lillahi na Allah ne jami'an gaba daya dukkan girma da iko da ƙarfi na ga Allah ko samiu shine mai jin abin da ake faɗi al'aliyu masani da abin da ake aikatawa fai jazim sai ya saka mutane bi waye surka ya taimake ka su abin da suka yi ya zama musiba kansu kai allah sai ya taimake ka ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
alama na malilla inna Allah Allah inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abinda duke cikin sama da kasa duk na Allah ne min abidan bayinsa ne wa milkan mallakarsa ne wa harka kuma halittarsa ne shi ya halitta duk abin da yake cikin sama da kasa nasa ne to abin nufi da abin da ke cikin sama kamar mala'iku su yanzu ne muka ce jabarutu a malakutu da wanda ke cikin ƙasa kamar mutane da aljanu su ne milku to Allah ya keɓance su da ambato don ɗaukakarsu don a san tun da yake wa'in nan ma na Allah ne to ba sauran halittar mai na Allah ne Allah ya mallaki sauran halittar ma to wannan shi ne hanyar da ya fi dacewa a wannan fasara abin da yake sama da kasa na Allah ne kuma wa ma ta biyu lazina yal'una min duni layi wanda suke biyu suke bauta ma wani abu ba Allah ba wamma ya tabi wa ba su bin wato masu bauta ma gumaka ko kuma wani son zuciyarsu ba su bin suka ka abokan tarayya lahu nasa a hakika mai bautan gunki ya bauta ko gunkin na dutse ne ko icce ne ko zinariya ne ko azurfa ne ko kuma irin yanzu masu cewa wai masu shan jinin nan su ma bautan bautan wani shaidan suke yi to duk abin da suke yi su sani abin da ke sama da ƙasa na Allah ne abin da suke bi na abokan tarayyar nan a hakika suna aikin banza ne Allah ya zauka a haɗa shi da wani don da yana da wani abokin soyayya ga ko gaba a sama ko a ƙasa da Allah san shi Allah bai gaba da kowa kowa bai fi ƙarfin Allah ba in ya tafi wani ba su bi illa zana sai zato sai zatonsu wai wannan ɗin suna zaton shi ma Allah ne wanda zai cece su alhali ko ba haka yake ba wayan zanna wayanum su ba su zama komai ba illa ya su sai suna kaddarawa ne ƙarya suke ko shi ma mai bautan wani Allah ya san ƙarya yake wani Allah ba zai iya komai ba balle ya ceto mu je menene aikin Allah din shine yace huwa shine allazi ja'ala lakum al-laila wanda ya sanya muku dare litaskunu don ku tsufi cikin sa ana ce dare mahutan bawa ko mai rashin gatan ka in dare dole ka huta domin ko wani ne yake gadin ka dole in yi bacci kai za ka yi bacci to Allah shi ya yi mana wannan ya yi ma kowa gata kenan wanara ini ko musa mai gani ita kuma rana ini sai aka sanya ta ita kuma mai gani tana ganar da kowa ne to ina fi zalin kasan cikin haka a cikin wannan aiki da Allah yi la ayatin akwai ayoyi ne ga mutane wanda suke ji إلا كثير منه
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا سيهود الإنسان سكتي da wanda ya riya mala'iku ‘ya'yan Allah ne’ sai suka ce ita zalla walada Allah ya riki da su ne nasara da yahudu yahudu sun ce uzairu dan Allah ne isa kuma sun ce shi ma dan Allah ne kuma sun ce shi ne Allah sun ce shi da uwansa ma Allah ne kaga su kan ba su da madogara a fadin gashi kuma Allah ya ce abin da ke sama duka sama da ƙasa na alamun mulki wal malakuti duk na Allah ne to su ma su su ga su su su shine subhanahu wa ya tabbata ga Allah Allah ya zarraka kan a danganta shi da ƙasa da takaddasa ta nazza ya tsarkaka ya tsarkaka har yau Allah ya ce takadu samawatu يتفطرن منهم وتنشق الجبال وتحر وتنشق الأرض وتهر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Allah ce wannan faɗi nasu ya yi kusa har samaniya ta kyakkece wato ta ruso kansu ita ma ƙasa ta yi kusa ta tsatsage su nutse a ciki cewa Allah yana da wata hirin jibaru duwatsu manya-manya sun yi kusa su ma su rushe saboda wannan kalma amma gana fala kullum miliyoyin fala Allah amma Allah ya kyale su sai sun je lahira don me ta sama ta so tsatsagewa ƙasa ta so kekkecewa cewa kuma dutsen su fari ya ce an da auli rahmanin waladin don sun ce ma Allah yana da babban kalma ne ayon ma yan bagin rahmani bai ce dace ma Allah an yi ta yi zai waladan ya yi da ba a ce Allah yana da Allah bai dace gare shi su ma da sarki ya tabbata gare shi gabarin da shi ne mawadaci mai tanzihan anil waladi wato tsarkaka gabarin da Allah ya tsarkaka haka shi ne almustagani an kulle masu wahu wanda ya wadata ga dukkan wani in ba shi ba almuftakiru ilaihi kullu ma dawo wanda kuma duk wani kowaye in ba shi Allah ba to yana bukata gun Allah ko kai waye ko mai makaman laka kana bukatan ƙari gun Allah amma Allah shi ya da da bayan neman komai gun kowa duk abin da zai yi ka yi ne a cikin ikonsa uwal galim shi ne mawadaci an kulli hadin ga dukkan kowa wa'inda ma ya rubul walada ka san mutum yakan nemi ɗa manya ta da wanda yake bukatar ne wanda yake bukatar ɗa da ka tsufa ya taimake ka da ka mutu ya tuna ka shi saboda shi ne ake ake ake ake ake neman ɗa amma in ban da aka mai daban da wahala amma kana zato wani ɗan kuma sai ka sai ma ka same shi zama maka bala'i amma wanda yake neman mai taimako shi yake neman ɗa amma ban da Allah ba zai gajiya ba ba zai tsofa ba ba zai mutu ba to ta me zai dira lahu ma bin samawati abin da ke cikin sama da kasa ya sake maimaitawa mallakan Allah ne halittarsa ne bayansa ne in inda kum ko akwai gukumin su dani wani hujja biyaza da wannan wanda kuke ce Allah yana da kuna da hujja ma'ana babu yanzu ta kudin lai ka gaya ma Allah kwaya faɗa Allah ga Allah ma la ta Allah muna abinda ba ku sani ba ba ku da hujja ba ku da dalili ba ku san ƙarshen maganan ba za ku gaya ma Allah wannan tambaya ne na taubi zargi ba Allah bai kamata a gaya masa haka ba to kul ka ji ka ce inna lazina wayanda yabtaruna lillahi kazu suke kagen ga Allah suke danganta da ko mata gare shi ko abokin tarayya gare shi la yulhuna ba za su rabauta ba ba za su aina la yaduna yau ba za su rabauta ba wani abu annabi Musa ya tambayi Allah ya ce Allah ka mana abu uku wanda yake mai daɗi amma kai baka da su ya ce menene Musa na ya ce Allah ka mana da da abu ne mai daɗi amma kai baka da ya ce haka ne ya ce allah ka mana mata muna ɗebekewa da su abu ne mai daɗi kai baka da mata ya ce haka ne musa ya ce allah ka mana bacci a cikin bacci ake hutawa ko mutum baya da kata in ya yi bacci zai dan huta to amma kai baka bacci allah ya ce haka ne ya ce musa na ya ce ya ce da da ina bacci lokacin da sammanin nan za su fito kasa ba sani ba in na yi bacci ka san mutum ya yi bacci duk ikon sai rabu da shi to lokacin da halitta na da na daɗe na yi bacci lokaci ɗaya zai lalace sai ya ce haka ne ubangiji na ya ce ɗa mace bayan da mata domin mata abu ne mai ɗaukan hankali mutane lokacin da za su ɗauki hankali na in yi wani abin da bai kamata ba ba ba- ba- ba zan sani ba aka ce yace musa yace haka ne yace haka da da wani abu ne wanda yace masa to ga kaza can ta ta ta ta fafe ka je ka dauki dan tsiyako kaza ne tana zaune rana sai je dauka sai ta hau kansa tana akan ɗanta ya ce kaga da haka ina da ɗa lokacin da ɗa- wani zai bata mu rai saboda ɗana ɗana rusar da halitta na duk ba zan sani ba don mutane a kwanci ce da lu wanda sai ce ko dan allah ne ma da zai zai taba shi ko to- to to sai sai ta abu duya ba ce to saboda haka allah baya yin da bayi da da allah bai kamata da bai kamace shi ba mu je متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون mata'un wannan jin daɗi ne kaɗan fi duniya a duniya ya ta mata wanda suke jin daɗi biyun da su muddatatin matukan rayuwarsu sun masan na ilai na marjihun makomansu a gunmu ne in sun mutu za su komo gunmu ko mu saka musu sun musannan nuziqumul azaba mu dandana musu azaba ashadi da mai tsanani saboda mai Allah ce bima kan gafu saboda abin da suke kafirci don Allah ba zai da a masa wannan shi shi gif ya ba ya ba ku ba mu je
واتل عليهم نبع نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون
mu mu mu wuce wazuzzuka na mun kuma wanda alayhim ka karanta wa mutane na ba a nuhin labarin annabi nuhu wannan ko mun koma kistosi nuhu wa yubdalu minhu ana canji gare shi waye nuhu shine annabi nuhu ka karanta shashin labarinsa ba da na bayyana shashin labarinsa don ba wannan uksusa ne akwai kisa akwai uksusa ƙur'ani gajeren kisa ita ne uksusa to wannan da a karanta mana uksusa ne na annabi nuhu La- ga- wato labarinsa kaɗan bai ambaci dukkan labarinsa ba sunansa dai ya wuce kwanan ba mun ce masa abdulgafari ɗan lamku ɗan mustaushe lahu ɗan idrisu nuhun nan lagabinsa ne wa bainau tsakaninsa da jikansa annabi idrisu shekara dubu ne duniya tsohon gari ka tuna tun wancan bayan Allah da suke kwance a ƙasa suna jiran tashin kiyama la hawla wala quwwata illa billah ya gabata kisan annabi nuhu la'annahum domin su mutanensa su ne farkon al'umma na halakarwa su ne farkon al'umma kuma wanda suka yi kafirci to shine aka soma labarin ka gaya musu labarin annabi nuhu izgali kami yayin da ya gaya mutanensa ya kami ku mutane in kana kabura alaikum magami in zama na a cikinku ya zama ya girmama kun kota wata zikiri da tunatar da ku da nake mui ina muku wa'azi da ku ji tsoron Allah in ka in ya zama bi'atillah da ayoyin Allah na dade ina muku wa'azi da ayoyin Allah in ya zama kun kosa to fa'alan layi taukantu ni ga Allah na dogara ku kuma fa'ajibu amrakum ku hada sha'aninku la al'amarinku duk ku hada Az- wanda ku yi niyya akan duk abin da za ku yi da ni don ni ba ni tsoron ku wa ku shirka ku da dukkan abokan tarayyar ku ku hado su summa la yakun amrukum la yakun amrukum alaikum gumma shannan salinku kada ya zamo a ɓoye fili da fili ku fito mini fili da kuri akan da ku kashe ni ko za ku duk abin da za ku min da za ku yi to ku fita a fili ba munafunci ku bi mini a fili ku yi kada shanu ku zama masturan a ɓoye bal asaru ku bayyana wa jahil nubi ku min a fili da abin da duk kuke nubi za ku mini sun magduwa ne sannan ku kashe ni wato ku zartar da sha'ani da za ku gaya ni abinda dukkan ni wala tuzuru kar ku mini sauraro kar ku balli ku fa ni lasu baliyan biku ni ban damu da ku ba duk kabincin ku nan duk abinda kuke yi nan ni ba ruwa na da ku abinda kuka shirya duk ku mini ban damu da ku ban ji shi to bayan da walatun kuka juya ga wa'azin da nake muku to fa ma sa ta ni fa ban tambaye ku akan wa'azin ni ajirin lada ba akan wa'azin ban ce ku ban lada ba balle ku juya don na ce ku ban lada in ajira kusan babu lada na a gan kowa illa sai alallahi ga Allah Allah ne kaɗai nake nema lada gunsa amma ba neman lada gun kowa wa umirtu an ummene ne an akuna zamo minal musulmi daga cikin musulmi musulunci babban abu kaga tun daga annabi nuhu ma musulunci ne lokacin annabi ibrahim ma musulunci ne ka to kai Allah ya zo ya maka baiwa da musulunci ai mun gode to Allah ya ce fakar da sai ka kare ta shi kuma mun ma da wanda yake tare da shi fulfulki sai muka suka kare ta shi wannan jaina muka tsaye da shi wa man ma'u da wanda suka yi imani da shi fulfulki a cikin jirgi wajen muka sanya su wanda suke tare da su din da shi su ne halaye fadar su ne masu bayan kasa su ne kuma suka rayu su wayannan in duk da yawansu su kuma Allah ya halakar da su wangaren lazina kazzabu muka zulmu yadda mutanen da suka karyata biyatina ayoyinmu da me yake da ruwan dofa ne fanzur ka duba kai baka da hakibatul munziliya ya karshen mutanen da aka musu gargadi ba su yi imani ba ya zama sha'aninsu in baka sani ba halakarwa ne to haka ne za mu aikata da wanda sun karyata da kai annabi sallallahu alaihi har bayan ka wanda ya karyata qur'ani yana cikin wannan halakar Allah ke yi sun ba suna sannan muka aiko min baji bayansa bayan annabi nuhu muka aiko rusulan manzanni suna bin juna ila kamin gamtarinsu kaman aka aiko annabi salihu ga samudawa hudu ga ajiya ibrahim kuma ga namuru ga dan kanana sai muka aiko wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo ba su imani kafirai فجاءوا مسكتهم سلبيانات da mujiza fakanu sun ma kanu ba zama da yumi don su imani ba ba sai ta ba bi ma kan zabu da sun karyata abinda sun karyata manzanni bi da shi min kamlu gaban haka tun gaban aikan annabi kaula ba su rusul ilayhi a gaban aikan manzannin gare su to kazalika haka yadda muka yi mawayan nan nadbau haka muke toshiya ala qulubi kan zukatan almutadina masu shishigi fala tuqbalu imani ba karban imani in sun imani kama da ba na kamar yadda muka yi toshiya ala qulubi ulaika kan zukatan wayancan to haka wayannan ma muka yi mu je
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
summa sannan ba suna muka aiko min badin bayansu bayan annabi nuhu da salihu da hudu da ibrahimu muka aiko bayansu musa wa haruna musa da annabi haruna ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa malayi da mutanensa fir'auna da mutanensa bi ayatina da yayin mu har guda tara muka zo musu da shi فكل منها فكان كل من من منها رسول kowane da Musa da Harun kowanne manzo ne ga ga Fir'auna wani bada ya ce shi Haruna waziri ne mai taimako ne ga annabi Musa wannan aya sun zo ban haƙuri ne ga annabi don abin da ake masa ya ji abin da ya kai ma wanda suka gabaci shi to shi kenan Allah ta lafa da kayan Musa da Haruna Haruna mataimakin Musa ne amma annabi Musa shi ne ya roga masa Allah ya ce ka aika gun Haruna ɗan uwana ya zama mataimakina ya gaskata ni saboda haka ya samu wannan baiwar shi annabi annabiwa annabi musa fastakbaru suka yi girman kai suka ga imani wa ma kanu ba su zamo ba su zamo ba mujizina wa kanu sun zama goma mutane ne mujirmi ne masu sabon allah mutanen fir'auna mutane ne masu haɓar Allah mu je
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين lokacin da gaskiya ya zo musu gaskiyan kuma inda na daga gunmu in ji Allah ƙalu sai suka ce inna haza wannan aila sihirin sihiri ne mummunin bayan ne wannan sihiri ne raba mutane da yan uwansu su saboda haka sihiri ne kalu suka ce
قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ƙala musa ya ce a takulu ne yanzu ga fada lalaki ga gaskiya lamma ja ku lokacin da gaskiyan ya zo muku za ku ce wannan asirin haza wannan sirri ne ai bai kamace ku faɗi haka ba wata kan ablaman a tabi wanda ya zo da shi ya yi rabo wa abdala sirar sarati ya kuma ɓata sirrin masu sirri wala bilin sa'ilu ai masu sirri kan ba za su yi rabo ba saboda haka ba sirri ba ne aikan Allah ne manzanci ne babban al'amari ne suka gaya musu haka
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين
wato ya mayar musu ne da jimla uku kamar yadda su kuma suka faɗi jimla uku na farko ce yanzu kwa ce ma gaskiya sihiri ne wannan na uku kuma Allah ya ce to ai mai sihiri ba zai yi rabu ba abin da ya gaya musu kenan raddi a kan da suka ce a sihirin haza wannan sihiri ne to sai suka ce kalu suka ce ajiza na ka zo mana ne kai musa litar bitana don ka juyar da mu amma wajen na alayya bana ga abin da muka samu iyayenmu suka yi sun kawo kuma maganar siyasa susa wata kuni na kuma alkirwa wato kana neman girma wato kuna neman girma ne ko kaga gudu da kasar siyasa ke to ma na lakuma da mumini mu mu gaya maka ba za mu yi ba
فلما جاء السحرة ملهم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولو كره المجرمون to to sai wakala fir'aun sai fir'aun ya ce ya ce ituni ku kamini bi kulli sahirin da dukkan mai sihiri alimin masani wanda ya fi kowa sanin sihiri ku kamu shi don da masarki yakan nemi wanda zai inganci ne a ta shi kenan sai suka nemo masa masu hiri kwanan ma ja a sa'ar lokacin da masu hiri suka zo kalahun ya ce musu kalahun musa annabi musa sai ya ce musu inda ma kalu lahu lokacin da suka zo masa suka ce bayan sun shirya shi ma ya shirya suka ce in ma ta an dulkiya ko ka zama ka jefa sandanka wai na amna kuna za ni mulkina ko kuma mu zama mu ne mu jefa saboda sun tabbatar da su rinjaye shi suka faɗi haka shi ne ku za ku jefa falama alku lokacin abin sihirin nasu kala musa sai annabi musa ya ce kashin nan asiru sihiri ne wannan sihiri ne kuka yi don ana ganin abun yana motsi kama yana tafiya ya ce to sihiri ne dabo ne amma inna la Allah sai bulu zai baci shi yanzu Allah zai baci shi gaskiya za ta yi gaskiyanta ƙarya ta tsaya ƙaryanta Allah zai baka shi ya shafe shi inna la Allah la yashlu bayi gyara amalar musulmi aikin masu banna aikin kunan aikin masu banna ne to yanzu zai lalace muje waye kula haka Allah zai cancantar da gaskiya da kalmati da kalmominsa kalmati wato da alkawarinsa yuzbitu wai suru zai tabbatar ya bayyanar da gaskiya walau kari halka mujrimuna ko masu sabo sun ki hakan Allah zai yi kuma hakan ya yi muje
mutum ne ya sake bakansa a a watan da ya sake ta sai Allah ya masa rasuwa za ta ji gadonsa
wanda yake tambaya wai mutum ne ya sau matansa amma a watan da ya sake ta sai ya rasu za ta yi gadonsa za ta yi gado kai za ta yi gadonsa a tana cikin takabarsa ma kenan za ta yi gadonsa
sai na yi ce assalamu alaikum da bata malam ga al'adarsa da suke ta sai ji wajen iyayenta ya ce shi yana so ya mai da matarsa iyayen suka ce ba zai mai da su ba zai mai da su sai ya ce musu daga yau ya mai da matarsa ya samu matar ya ce mata ne ya mai da ki a matsayin matarsa sai iyayen suka karɓi su daga wani sai suka ɗaura a ya matsayin mai da ita da ya yi da kuma wancan auren da aka ɗaura
mutum ne ya sake matarsa wai sai ya ce ya ce ya mai da ita ya je ya gaya mai iyayenta sai suka ki wasu karbi su lakin wani to matuban tana cikin iddarsa ba dama su karbi su lakin wani in sun yi haka sun saba ma Allah babu aure tsakaninsu da wancan matarsa ce
sai wanda ya ce assalamu alaikum da fata malam da sharawa lafiya ya ce wanda duk ne aka fi son bawa ya rinka yi a bayan kowace sallan farilla
a takaice dai akwai zikirin da aka ɗabbaka shi kamar tasbihi da tahmidi da ta da Allahu Akbar bayan kowanne sallah wannan yana rubuta kowanne tan yawa shine aka fi so ka yi in kuma ka gama an kaya da wani abin da za ka yi da fata malam da sharawa lafiya ya ce menene ake nufi da al'adun kut
almalaku yanzu ko muka karanta wai menene ake nufi da almalaku akwai mulkin shi ne muka ce duk abin da muke gani a bayan ƙasa a takaitaccen a takaitaccen fasaran ba abin da muke gani a bayan ƙasa duka sunansa almulku ne malakutu shi ne abin da muke gani a sama da samaniya da abin da ba mu gani cinsa mala'iku da sauransu shi ne malakutu yawa to a sakaice shi ne da jabarutu kuma shi ne mulkin allah wanda ba a gani shi ne malakutu jabarutu
sai ce inda shiga da kuma menene hukuncin mutumin da yake so ya ga dan uwansa ya shiga halin ya so menene mutumin da yake so ya ga dan uwansa ya shiga halin ni yasu wato halin bakin ciki ko wannan musulmi bayin bayi bayi bayi wannan ya ce assalamu alaikum ba ta malam da sharawa lafiya ya ce wane ne shehu ibrima kuma malamin qur'ani ne ko na littattafai
shehu jibrima shehu jibrima malamin qur'ani ne malamin littafi ne malamin komai ne yankin Borno ne aka yi shi amma yanzu yana cikin kasan yanzu ma akwai ko a a jiga ko a yobe yobe yobe yobe to abun aka bayan shehu abdullahi a nan kasan ba yi malamin da yake da ilimin sa ba ba yi shi ba malamin ilimin kenan kuma wajen bauta ba wajen bauta ma Allah haka yake Allah ya gafarta musu ban yi ba Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta mu ma iyayen Allah biya ta ina alheri ne kuma Allah biya mana bukatun mu don albarka Allah bi wanda yake yana da ya mata an yi da wani abuwa wata mana Allah ya ba su mata da wani Allah ya haka wannan ya ce yana da yara da ke da wani abuwa Allah ya shigar masa da ɗaya sauran ya masu da Allah ya shirar da yayansu da yayan musulmai duka salatin annabi goma Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta ma iyayensu Allah ya gafarta ma malamanmu Allah ya gafarta ma malamansu Allah ya shirye da mu Allah ya shirye mu da 'ya'yanmu Allah ya shirye mana da mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali da karuwan arziki don albarka na musamman dukkan wanda suke neman addu'a gare mu Allah ka san su Allah ka biya musu haka jama'an da suka yi ta'alluki da mu a zahiri da badini Allah ka biya musu bukata bukatan ta ta suka ci يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون Allah kiyaye mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mana kasan mu Allah kiyaye mana garukan mu Allah kiyaye mana gidajen mu Allah zo da mu lafiya Allah ba mu duk abin da muke nufi na alheri Allah kore mana duk abin da ya doshe mu na shari. Allah ne mu zamu. Adam na shara laka sabda laka wa ba da laka zuwa kan nabiyan bala da rahmata. Wa rafa'ana laka zikraka fa inna ma al usri yusra. Inna ma al usri yusra fa idza faragta fanfa wa ila rabbika farghab. Allah mana lubi a rayuwarmu. Allah mana lubi a rayuwarmu. Allah ya ba mu komai a sauwaje don albarka duk abinda muke nema Allah ya ba mu a sauwaje duk mai sana'a dukkan wanda yake da sana'a Allah ya sa sana'a ta masa albarka Allah ya ba wa masa ƴaƴan musulmai da suke neman ilimin addini da na zamani da sana'o'i da za su haɗu shi Allah ka taimake su Allah ka rufa mana asiri Allah ka raba mu da wahala ka raba mu da bakin ciki ka raba mu da damuwa a duniya da lahira don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها باسم ربهم من كل أمر سلام هي تعمل الحجر آمين Allah mana albarka Allah albarkace mu wannan taro da muka yi don albarkan ƙur'ani Allah mana albarka albarkan alƙur'ani Allah albarkace mu duk abin da muke so Allah ya ba mu ya albarka duk abin da muke nema Allah zai ba mu Allah ya masa albarka duk abin da Allah ya ba mu Allah ya masa albarka da yayayenmu da matayenmu duk Allah musu albarka abokan zamanmu da muke tare da su duk Allah musu albarka don albarka a alƙur'ani Allah koro albarka a ƙasarmu Allah koro albarka a garinmu Allah kawo albarka a angoyinmu Allah ba mu albarka a gidajenmu Allah ya sa mana albarka a hannayenmu don albarkar annabi don albarkar alƙur'ani اللهم أنت مرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فدعونا كما أمرتنا فأجلنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تولي يا دعاء